بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ما بعد السلام alaikum ورحمة الله وبركاته godiya ga Allah madaukakin sarki wanda ya ba mu dama haduwa a wannan masallaci na Bangazi a wannan yammaci na Litinin 12 ga watan Ramadan hijar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1444 domin gudanar da tafsirin Alkur'ani mai girma yau za mu tashi farkon suratul qadr suratul qadr sura ce makkiya da ke da ayoyi guda biyar sannan wannan sura mai albarka tana tattaunawa ne akan falala ta wannan dare mai albarka shine daren lailatul qadr mai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر باب بسم الله الرحمن الرحيم Allah madaukakin sarki ce inna anzalnahu fi lailatul qadr lalle mu ne muka saukar da shi fi lailatul qadr a cikin daren lailatul qadr malamai suka ce ana nihin anzalnahu nan da alqur'ani mai girma ake ne Allah madaukakin sarki shi ya sabkar da alqur'ani mai girma kuma ya sabkar da shi ne a cikin daren lailatul qadr kenan malamai suka ce alkur'ani an mashi sabka biyu ne an sabke shi a karon farko ta gaba ɗayan shi sannan karo na biyu sai aka dinga sabko shi a hankali a hankali gwalgwadon haja kuma gwalgwadon bukata ina fata mun gani abdullahi dan abbas allah ya ji kanshi da gafara yake cewa anzala allahu alqur'ana jumlatan wahida min al-lawh al-mahfuz ila baitul izzati min as-sama'i dunya Allah madaukakin sarki ya sabkar da alqur'ani mai girma jumla guda daya daga allahul mahfuz zuwa ga baitul izza a cikin sama ta duniya thumma nazzala mufassalan bihasabi alwaqa'i fi 23 sana ala rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan alqur'ani ya dinga sauka ɗaya bayan ɗaya a rarrabe gwalgwadon ababen da ke faruwa har sai da ya tsawon shekara 23 yana sabka akan manzan Allah tsira da amince Allah su tabbata a gare shi yanan shekaru guda goma sha uku da ya a garin makka da shekaru guda goma da ya yi a garin madiya ina fata mun gane a haka sai mu gano a shi alkur'ani madaukakin sarki an masa sabka biyu ne sabka ta farko daga allahul mahfuz zuwa baitul izza sama ta duniya sannan sabka ta biyu aka dinga sabkar da shi gulgudan bukata gulgudan haja har sai da kai shekara 23 ana sabkar da shi lailatul qadri abinda ake nufi da ita suka ce dare da ake tsara al'amurra da ake kaddara al'amuran da Allah madaukakin sarki ya so zartar da su imana al'amuran da dama suna nan kwafe a cikin Allahul Mahfuz amma a wannan daren za a kwafo su a zo a bayyana su mala'iku ma su san me ke faruwa ina fata mun gane wasu malaman suka ce abinda ake nihi da lailatul qadr bi ma'ana dare wanda ke da kadari ta fuskar girma da ɗaukaka dare ne mai girma dare mai daraja daren da ya sha bamban da sauran dararruka saboda abin da ke cikin shi na albarka da kuma alkhairi da ke cikin shi ina fata mun gane imamu mujahid yake cewa lailatul qadr khairun min alf shahr lailatul qadr kenan ita ce mafi alkhairi sama da wata dubu kamar yadda Allah madaukin sarki ce nan wa ma adraka ma lailatul qadr wa ya sanar da kai me ake nihi da lailatul qadr lailatul qadr daren lailatul qadr khairun min alf shahr shine mafi alkhairin dare fiye da wata dubu kamar yadda imamu mujahid ya gai kenan wannan daren guda daya shi yafi alkhairi sama da wata dubu imam mujahid ya ce amma a cikin watannin da babu daren lailatul qadri akai wasu malaman suka ce abinda ake nufi da ita shi yafi alkhairi sama da wata dubu bai mana aikin da za a yi a wannan daren na azumi da da qiyamul laili su suka fi alkhairi a cikin sama da wata dubu aikin wata dubu kenan kenan ayyukan da za a yi a cikin wannan daren na lailatul qadr shine yafi alkhairi sama da aikin da za a yi a cikin wata dubu shi yasa hadisai da dama suka zo suna goyen bayan wannan magana da malamai suka faɗa imam ahmad ya fitar da hadisi a cikin musnad da sanadin mazajen shi mazaje ne ingantacce ingantattu an abi huraira ta daga abi huraira qala abi huraira yake cewa lamma hadara ramadan qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam lokacin da watan ramadan ya halarto sai manzon Allah tsira da mace Allah su tabbata gare shi yace قد جاءكم شهر رمضان حقيقة وتر رمضان يا زومك شهر مبارك وتاني دكي دوكي دنبن البركة افترض الله عليكم صيامه ألا يا وجبتامك أزمت ونن وتا تفتح فيه أبواب الجنة أكم بودي قوفوف الجنة أشكون وتا وتغلق فيه أبواب الجحيم أكر رفي قوفوف جهنم أولا وتا wato gallu fihi shayatin sannan kuma ake ana daure shedannu a cikin wannan wata fihi lailatun khairun min alf shahr a cikin wannan watan akwai dare guda wanda shine mafi alkhairi sama da wata dubu man hurima khairaha faqad hurim duk wanda aka haramta ma alkhairin wannan daren to hakika an haramta masa imana duk wanda bai dace ba aka raya wannan daren tare da shi to hakikan an haramta mashi alheri mai dimbin yawa imam ibn majah ya fitar da hadisi da sanadi mai kyau hadisin anas dan malik qala anas yake cewa dakhala ramadan watan azbin watan ramadan ya shigo fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai manzon Allah tsira da manci Allah su tabbata a gare shi yace inna hadha ash-shahra qad hadarakum lalle wannan watan hakikan ya halarto muku wa fihi lailatul khairun min alf shahr a cikin shi kuma akwai wani dare da yafi alkhairi sama da wata dubu man hurimaha faqad hurima alkhaira kullah duk wanda aka haramta ma wanga daren to hakikan an haramta mashi dukkanin alkhairi wala yuhramu khairaha illa mahrum ba wanda za a haramta ma alkhairin wannan daren sai wanda yake haramtacce wana kan mutum ya sakaki kenan game da raya wannan daren na lailatul qadr imam al-bukhari da imam muslim sun fitar da hadisi hadisin abu huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala lalle ma yake tsira da amince Allah su tabbata a gare shi yace man qama lailatal man qama lailatal man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi duk wanda ya tsaya ya tsaye wa dare ko ya raya daren lailatul qadr ta hanyar yin sallah da tsayuwar dare yana mai yin imani sannan yana sa ran samun lada a wurin Allah to za a gafarta masa abin da ya gabata na laifukansa kaga wannan ke nuna wannan daren akwai dimbin alkhairi da dimbin albarka a ciki ga wanda Allah ya datar da su suka raya wannan daren Allah ya samu dace daga cikin wanda za su raya wannan daren tanazzalul mala'ika a wannan daren mala'iku sukan sabko والروح فيها da mala'ika jibril a cikin mala'iku gane ko kaga da Allah ya ce tanazzalul mala'ikatu fiha bi idin rabbihim kadai zai wadata amma sai da aka sake ambatan ar-ruhu wanda ar-ruhu ana nufin mala'ika jibril alayhi salatu wassalam da an nuna muku matsayin shi da girman shi da dokaka shi a wurin Allah a wannan daren mala'iku za su sabko tattare da su akwai mala'ika jibril بإذن ربهم da izinin Ubangijinsu maɗaukakin sarki min kulli amrin za su zo da dukkanin al'amarin da Allah maɗaukakin sarki ya so zartar da shi da kuma faruwar shi a wannan dare na rayuwar wasu da mutuwar wasu ɗaukakar wasu da makamantansu salamun hiya hatta matsala alfajar salamun mutane za su kasance cikin aminci da lumana a wannan daren hatta matsala alfajar ya zuwa fitowa alfajir kenan mala'iku za su kasance a wannan daren tare da mutane suna nan ana raya wannan daren da kiyamun lai da karatun alkur'ani da nau'ika na ibadu daban-daban ba za su gushe ba ba za su gushe ba suna nan tattare da ku ya zuwa fitowa alfijir wannan lokacin ya so sai su koma wasu dalilai da dama su nuna cewa a wannan daren mala'iku za su sabko masu yawan gaske masu ɗimbin yawa ha akwai wani asar da ke nuna cewa mala'ikun za su sabko wanda adadinsu zai iya kai adadin ƙasa saboda yawa za su sabko a wannan daren na daren lailatul qadr ke Allah kai mu Allah samu daga cikin wanda za su raya wannan daren sai abin tambaya yaushe ne daren lailatul qadr an samu dalilai da ke bayyana cewa daren nan na lailatul qadr bai wuce cikin bakon ƙarshe 27 kenan a neme shi a cikin 27 zuwa ƙarshe ina fata mun gane bakon ƙarshe amma dai abin da ya fi sa ran a ce an raya wannan dare ran da kai shine a raya wannan dare ran da kai gaba daya kaga idan aka raya su gaba daya ta tare da kai baka shakka ko kwankwanto cewa an raya wannan daren tare da kai wanda kuma akwai dalilai da alamomi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin cewa wannan yinin za a iya gane wannan yinin ta hanyar wannan alamomin na daga cikin alamomin ranar annabi ya ce rana za ta fito farkon fitowar ta ba ta da ba zafi a wannan rana kuma babu sanyi kuma rana za ta fito ƙwallon ta bai da irin wannan tsananin asken ƙwarai sannan a wannan rana ba za ka ga ana jifa kamar irin yadda tauraro ke jifa ba da makamantansu ina fata mun gane almuhim dai mumuni ko musulmi da ke kwaɗayin ya samu wannan alkhairin ya kamata a raya dare ran gaba ɗaya tare da shi an kuma an rasa to yi ƙoƙarin raya wutirin kwanakan nan marakiya a raya 21 da shi ko a raya nawa kuma 23 a raya 25 a raya 27 sannan 29 alal akalla a ce an raya wannan wutirin tare da kai saboda tana bayyane a cikin mara daren da baya da aboki ke ina fata mun gane amma abin da ya fi shine ka raya dararen duka dan ka dace da abin da ke cikin wannan daren na alkhairi Allah ya samu dace wannan shine karshen wannan sura mai albarka sai suratul zalzala suratul zalzala bayyina ko eh sai suratul bayyina suratul bayyina sura ce madaniya bimana sura ta sabka a garin madina kuma ana ce da ita suratu lam yakuni tana da ayoyi guda takwas mi Allah ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة بان بسم الله الرحمن الرحيم التي لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة أهل الكتاب سنة يهودا ونصارى da mushrikai masu bautar gumaka na daga cikin larabawa da wasu ma wanda ba larabawa ba suka ce ba za mu gushe ba akan addininmu akan abin da muke yi na addini hatta ta atiyahumul bayyana har sai in hujja ko bayyana ta zo musu kenan lam yakun alladhina kafaru kafirai suka ce ba za su gushe ba na daga ahlul kitab yahudawa da nasaru da mushrikai masu bauta ababe daban-daban na gumaka suka ce ba za mu gushe ba muna nan akan bautar da muke yi muna nan akan addinin mu da kafircin mu hatta ta atihum bayyana sai lokacin da bayyana ta zo musu wannan ya faru ne lokacin da ahlul kitab na daga yahudawa da nasara da sauran mushrikai suka dinga faɗa tun kafin a aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa lalle idan Allah ya turo annabin karshe wanda shine annabi Muhammad za mu yi imani mu yarda da shi mu musulmi haka sun ka dinga faɗa suka kusa haɗu akan haka cewa idan annabin ya zo za su musulunta za su yarda da abin da ya zo musu na bayyana hujjoji kya amma ƙarshe da annabin ya zo sai sauran suka musulunta suka yi imani sauran suka kafirci ina fatan mun gane rasulun min Allah wannan bayyana kin shine manzo min Allah daga Allah ko kuma fasara ta bi malamai suka ce lam yakun alladhina kafaru min ahli alkitab mushrikin da dai Allah ba zai taba barin ahlul kitab ba tsakanin yahudawa da nasaru da mushrikai su zamna haka kawai ba tare da an turo musu wani manzo ba ko annabi da zai zamantowa a matsayin yanka hujja a kansu yadda gobe ba za su ce ba tur musu manzo ba ko annabi wannan hujja shine rasulun min Allah manzo min Allah daga Allah madaukakin sarki shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yatlu suhufan mutahhara wanda zai dinga karanta musu alqur'ani mutahhara wanda asalin shi an ɗebo shi ne daga can cikin takaru daga cikin lau'il mahfuz mutahhara masu tsarkin da ba mai kusanta su sai mala'iku masu tsarki ina fata mun gani kenan mutahhara masu tsarki wanda ragi ko daɗi bai shiga a cikin su kamar yadda Allah madaukakin sarki yace fi suhufin mukarrama marfu'atun mutahhara marfu'atin mutahhara bi aidi safara kiramin bara fiha kutubun qayyima a cikin waɗannan suhufkin fiha kutubun akwai hukumce-hukumce qayyimatun daidaitattu da suke ɗauke da gaskiya da adalci tattare da su shine fiha kutubun qayyima yadda akwai fasara daban-daban da malamai suka yi dangane da wannan lafaz wa ma tafarraqa alladhina utul kitab ai waɗanda aka baiwa littahi sune yahudawa da kiristoci sune nasaru kenan bisararraba ba illa min ba'di ma ja'atuhum bayyana sai face bayan hujja da bayyana ta riga ta zo musu wanda lokacin suka rabu gida biyu sakankanin wanda suka yarda suka yi imani da wanda suka dagi suka nace akan kafircin su kenan su daga baya sai suka ki musulunta wasu kuma daga cikin su sai suka mika wuya shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake tsoratar da al'ummarsa game da abkawa cikin irin abin da ahalul kitab suka abka cikin shi shine mi rarrabuwa da rabuwar kai kaga kafin annabi yazo su da kansu ke cewa in annabin yazo zamu musulunta zamu bi shi zamu yarda da shi lokacin da yazo sai suka ragu wasu suka bi shi wasu suka yi bi shi shi yasa rarrabuwa a cikin addini koyi ne da yahudawa dan haka Allah madaukin sarki cewa wala takunu kalladina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum azabun azim kada ku kasance kamar wanda suka rarraba suka samu sabani bayan gaskiya ta rage ta zo musu to waɗannan suna da azaba azimun mai girma a wurin Allah Imam Tirmidhi da Imam Hakim sun fitar da hadisi da sanadi mai kyau kuma hadisin yana da shawahid an Abdullah bin Amr bin al-As qala yake cewa قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من ذا الله تيرا da mun ci Allah subhanahu a gare shi yace la ya'tiyanna ala ummati ma ata ala banu ala bani isra'ila mathalan bi mathalin hadwan na'l bin na'l tabbat wallahi zai zo mu al'umma irin abin da ya zo mu banu isra'il daidai wa daida kamar takalmi da takalmi hatta law anna fihim man nakaha ummuhu alaniyatan kana fi ummati man yaf'alu mithla dama a ce za a samu daga cikin ahlul kitab wanda zai sadu da mahaifiyarsa gaban kowa a fili da fili to za a samu daga cikin al'ummata wanda zai aikata irin aikin inna bani isra'il annabi ce lalle su banu isra'il iftaraku ala 71 milla sun kakkaso ya zuwa kaso 71 wa taftariqu ummati ala 73 milla ni kuma al'umma ta za ta rarraba ta karkasa har kaso 73 kulluha fin nar illa wahida dukkan kasan nan 73 'yan wuta ne illa wahida sai ɗaya daga cikinsu faƙila ya rasulallah sai aka ce ya ma'aikin Allah mal wahida wacce ce ɗayan daga cikin waɗannan kashe-kashen da za ta tsira ƙala sai annabi ya ce ma ana alaihi yau ma sahabi wadda ke kan abin da nake kai a yau ni da sahabbai ina fata mun gani kaga wannan hadisi alama ce daga cikin alamomin da ke gaskata cewa annabin annabi ne annabin manzo ne aikake ne daga wurin Allah yahudawa sun rarraba ahlul kitab sun kakkasu banu isra'ila sun kakkasu kaso 71 su ma duka sauran kashe-kashen in wuta ne sai ɗaya daga cikinsu sannan annabi ya nuna cewa al'ummar sama za ta mi za ta kakkasa za ta rarraba shi ne malamai suka ce idan aka ce al'umma annabi wace al'umma ake ne ummatul da'awa ko ummatul ijaba ko shakka babu ana nihin ummatul ijaba wanda suka karba suka yi imani da annabi su ne za su rarrabu su karkasu kamar yadda yake faruwa a yau haka ne ko ba ka wani al'umma annabi yanzu kansu haɗe yake wuri guda rarrabe suke sun kalkasu kuma kowace tawaga tana alfahari da nata kowace tawaga tana gani ita ke kan daidai watan ba kan daidai take wasu na kafarta wasu wasu na ganin cewa waɗanga batattu ne wasu na ganin cewa waɗanga batattu ne kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ce dukansu ƴan wuta ne sai ɗaya daga cikinsu ba wadda za ta tsira sai ɗaya ƙungiya ɗaya wace ƙungiya ce wadda take kan abin da annabi yake a kai da shi da sahabban shi tun wancan lokacin ina fata mun gane kenan ma'auni ne aka baka ta yadda za ka iya ganin wace ce daga cikinsu mai gaskiya don kowace ƙungiya daga cikin ƙungiyoyin tana da awa ita ke kan gaskiya ‘yar uwarta ba ta kan gaskiya haka ne ko? haka ƙaramin misali yanzu ɗari ƙunga gaba ɗaya kowa na da aushi ke kan daidai haka ne ko? kowa na da awa cewa abokin hamayyarsa ba kan daidai mai ke ɓatacce ne kai mai shurare ko kai mai kallo sai ka kasa gano ina ne hakikanin gaskiya take khasatan in baka yi karatu baka san me kake yi tunda kowane zai shiga gidan radio ya yi wa'azi ya jawo aya ya jawo hadisi ya ce kaza halal ne kuma ya kamata a yi shi shari'a ce gobanta wani ya shiga ya jawo aya ya jawo hadisi ya ce abun nan da wani faɗi je ƙarya ce haka ne ko ba haka alƙur'anin ke warware kan shi ne eh bai yiwa tabbat cikin bin akwai mi akwai makareci cikin bin don gaskiya guda ce ba ta ƙididduguwa ba a yauce duka gaskiya suke kenan ɗaya ne mai gaskiya ɗaya makareci wane ne mai gaskiya wane ne makareci don ba wanda zai fito yau ya ce ne mutanen banza ne daga cikin ƙungiyoyi daga ko akwai babu kowa zai yabi kansa ne ya nuna cewa hanyar shi ce idan ka bi ta hanyar tsira in baka ba hanyar shi baka halaka fir'auna ma da ta kai shi sa'in sa da shi da annabi Musa alaihi salam shi ma sai da nuna ma mutanen shi cewa fa sai hankali da annabi Musa su kiyaye in suka yi wasa zai canza musu addinin su da wani addinin na daban ko kuma ya zo da banna a doron ƙasa kaga fir'auna shi da kanshi ya san mutanen banza ne amma duk da haka yana ƙoƙarin tsabtace kanshi yana ƙoƙarin dangana ma annabi Musa banna dan abi shi kar abiwa annabi Musa to haka halin duka kowa yake mu ne ke kan daidai mu ne mutanen ƙwarai wa'ancan kan banza suke to annabi ya ba mu ma'auni da zamu iya gane su ke kan daidai su ke kan hanyar banza annabi ya ce wanda ke kan abin da nake kai da ni da sahabbai duk wanda ya jawo aya ya jawo hadisi ya nuna halaccin yin kaza da abu kaza da kaza da kaza sai mu ce mishi wannan aya kahin ka santa ka fahimce ta ka karance ta farko wanda aka fassara mai ta wane ne annabi da kai da annabi da sahabban annabi wa ya fi fahimta wannan aya dole ya cewa annabi da sahabbai ya suka aikata ta irin naka suka yi ko saɓanin naka suka yi in irin naka suka yi daidai ne kana kan daidai kana biyar da su in sun saba ma naka kai ka san sun fi ka fahimta Allah da manzon shi yaya za a yi ka saba ma nasu kuma kai da'awar kan daidai kace kaga ba zai taɓa yiwa ba kina duk abin da ka aikata duk abin da kace halal ne duk abin da kace ga yadda ake yin shi sai mu tambaye ka waye magabacinka daga cikin mutanen kwarai wanda suka yi fahimta irin yadda ka fahimci wannan aya ko irin yadda ka fahimci wannan hadisi idan ka kawo da sanadi mai kyau abu ingantacce cewa haka suka irin yadda kai fa biha wani amma da ka saba musu ko shakka babu kan bata kake dan bayi wasu su kasance kan bata kai kasance kan daidai ina fatan mun gane yawwa kenan duka wannan kungiyoyin da kuke gani gaba ɗayan su annabi ya ce ƴan wuta ne sai ɗaya wace ce ɗayan wadda take kan abin da annabi da sahabban shi suke kai tun wancan lokacin wama umiru illa li ya'budullah wama umiru su ahlul kitab ko mutane gaba ɗaya ba a kore su ba illa li ya'budullah sai dan su bauta mu Allah shi kadai mukhlisina lahu din suna masu keɓance addini zuwa gare shi shi kadai hunafa'a suna karkata daga barin dukkan wani addini zuwa addinin musulunci wa yuqimus salat suna tsaida sallah wa yu'tu zakka kuma suna bada zakkar dukiyarsu wa zalika dinul qayyima wannan shine addini daidaitacce bauta ma Allah shi kadai kada ayi shirka da shi kuma wannan da shine Allah madaukakin sarki ya umarci ahlul kitab su karan kansu da suka kangare ma manzon Allah suka kisbi shi da shi aka fore su annabawansu irin annabi isa da annabi musa da annabawan da suka gabata kowane ɗaya daga cikinsu ya ce mu al'umma shi ku bauta mu Allah shi kadai kada ku haɗa bauta Allah da kowa kamar da Allah ya ce wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allah wajtanibu at-taghut قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد illa Allah wala nushrika bihi shay'a haka annabawa da manzanni duka suka faɗa ma mabiyansu cewa abota mu Allah shi kadai kada a hada bauta Allah da wani madaukakin sa wannan shine karshen wannan sura mai albarka ko innal ladina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina fi nari jahannama khalidina fiha أولئك هم شر البريه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه Allah ce innal ladina kafaru lalle wanda suka kafirce ma Allah min ahlil kitab daga cikin ahlul kitab sune yahudu da nasara wal mushrikin da mushrikai masu bautar gumaka da makamantansu masu yin shirka da Allah madaukakin sarki fi nari jahannam za su shiga a cikin wutar jahannama khalidina fiha su ababan dawwama ne a cikin wutar jahannama ulaika hum sharrul bariya waɗannan su ne sharrin halittu ke wanda za su shiga wuta gobe alkiyama innal ladina amanu wa amilus salihat lalle wanda suka yi imani da Allah suka aikata aiki na gari ulaika hum khairul bariya waɗannan su ne mafi alkhairin halitta a doron ƙasa su ne mafi alkhairin halitta jaza'uhum inda rabbihim sakamakon su yana wurin Allah madaukakin sarki ubangijinsu sakamakon shine jannatu adinin Allah zai shigar da su aljanna da za su dawwam a cikin ta tajri min tahtiha al-anhar wadda koramu suke gudana karkashin ta khalidina fiha abada su ababan dawwama ne fiha a cikin gidan aljanna abadan har abada ba su da lokacin fita sun shiga a cikin ta kenan har abada radiyallahu anhu Allah ya yarda da su bi ma'ana ya karɓi ayyukansu ya sakan ya musu da gidan aljanna wa radu an su ma sun yarda da Allah akan abin da ya tanada musu na ni'imomi a cikin gidan aljanna zalika liman khashiya rabba wannan abin da aka ambato na alkhairi da ni'ima da yarda da Allah za yi da su da su ma su yarda da Allah liman khashiya rabba yakan tabbata ne ga wanda ya ji tsoron ubangiji shi Allah ya samu daga cikin su za mu shiga a cikin suratul zalzala suratul zalzala sura ce makkiya da take da ayoyi guda takwas bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها مم.
وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره suratul zalzala sura ce makiya da ke da ayoyi guda takwas imamu abu dawud ya fitar da hadisi da sanadi mai kyau an mu'az an mu'az ibn abdullahi al-juhani daga mu'az ibn abdullahi al-juhani anna rajulan min juhaina lalle wani mutum daga cikin kabilar juhaina akhbarahu ya ba sa labari annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqra'u fi as-subh idha zulzilat al-ard fi ar-rak'atayn كلتيهما فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا wani mutum ya ba su labari cewa ya ji manzon Allah tsira da mace Allah su tabbata a gare shi yana karanta idza zulzilatil ardu a cikin sallar asuba ya karanta ta ne a raka'o'in guda biyu sai ya ce bin sani ba shin annabi mantawa yayi koko ya aikata hakan ne da gangan ina fata mun gani yanan da ya karanta suratul fatiha ya kare surar da zai karanta sai karanta idza zulzilatil ardu zilzala da ya ida wannan raka ya tashi kawo ta biyu bayan ya karanta fatiha kuma sai ya kara karanta idza zulzilatil ardu zilzala shine yake cewa to ban sani ba annabi mantawa yayi ya maimaita ta so biyu a cikin kowace raka'a ko kuma da gangan ya aikata haka malamai suka ce mafi ingancin zance annabi yayi hakan ne da gangan dai nuna muku halaccin yin haka babu laifi mutum yayi haka nake so da an samu ɗaya daga cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yake jagoranta abokan shi sallah sai kasance duk in yayi karanta Fatiha da abin da ya biyo bayan sura sai ya dada da suratul ikhlas a cikin kowace raka saka ka kukan shi wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam suka ce ga abin da yake annabi ya ce me yasa kake yin haka kai sai ce saboda santa da nake yi sai annabi ya ce to da santa da kake Allah ya shigar da kai cikin gidan aljanna au kama qala sallallahu alaihi wa sallam yana kaga babu laifi ka maimaita sura iri daya a cikin sallah guda bayan ka karanta kowace fatiha kowace raka'a guda ba laifi bane dan ka aikata haka bayan bismillahir rahmanir rahim Allah madaukakin sarki yace idza zulzilatil ardu zilzalaha idza zulzilatil ardu idan ƙasa ta girgiza ta raurawa زلزالها متك جلجزاوتا وأخرجت الأرض أثقالها إذن أسا تفتد نويا نويا دكي تكنتا بمعنى أسا ذات أما يدك متنا دكي تكنتا ذات أما يدك من أبن دكي كسنتا لفدوش سم شيني رد أسا ذات فتو دك أبن دكي تكنتا نيو نيو وقال الإنسان ما لها a wannan yinin za ka ji mutum yana cewa malaha wai me ya samu ƙasa ne sau da irin rudanin da mutane za su samu kansu a kai ƙasa na girgizawa ƙasa na motsawa da su tana fitar da duk abin da ke a kanta ko abin da ke cikinta na mutane sawa'un arjanu da makamantansu ko shakka babu girgizar ƙasa abu ne mai ban tsoro girgizar ƙasa abu ne wanda ke ɗauke da abin da zai sa a firgita a samu kai cikin damuwa da rudani ba a daɗe ba kwanakin nan an yi girgizar ƙasa a cikin dauloli guda biyu duka yana tsammanin an daɗe ma a yi wata ko kun ga abin da ya faru ba kowa ya ga abin da ya faru girgizar ƙasar da aka yi bai wuci minti segon arba'in da biyar ba bai kai minti ɗaya ba amma asara nawa aka yi ta rayuka eh Allah kaɗai ya sani asara nawa aka yi ta gidan shi asara nawa aka yi ta dukiyoyi masu ɗimbin yawa suna da yawa to wannan fa wani bangare ne na ƙasa Allah ya ba shi ikon girgizawa da izinin shi to ina labarin idan ƙasar duniya duka ta girgiza kaga abin ban tsoro ne abin tashin hankali a wannan lokacin mutum zai ce malaha menene samu ƙasa ne yawma idin tuhaddithu akhbara a wannan yinin ƙasa za ta dinga labarta labarinta tana zanta labarinta da abin da duka aka aikata akan ta na alkhairi da shar bi anna rabbaka aw halaha saboda ubangijinka Allah madaukakin sarki yayi wahayi zuwa gare ta ya sanar da ita ya ba ta izinin ta yi magana ta yi bayani yawma idin yasdurun nasu ashtata a wannan yinin mutane za su fito daga cikin kaburburansu ashtatan jama'u jama'u kungiya kungiya tawaga tawaga li yurau a'malahum domin su ga aikin da suka aikata za su ji rana hisabi domin kowa ya ga sakamakon aikin da ya aikata faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara duk wanda ya aikata aiki daidai da mithqala dharra mithqala dharra shine abin da ya kai matuƙa wurin karamci wanda watakila ma ido ba zai iya ganin shi ba kai tsaye ko ko zai ganin sama da wahala to daidai da mithqala dharra ka aikata na aikin alkhairi ya rahu mutum zai gaci Allah zai tanada ma kowa aikin da karamin sa da babban sa duk kankancin aikin ka to zaka same shi gobe a wurin Allah shi yasa karkare na aikin alkhairi kai da yi zaka samu sakamakon auren Allah madaukakin sarki wa man ya'mal mithqala dharratin sharran ya duk wanda ya aikata daidai da ƙwayar zarra ta sharri ya rahu shi ma zai ganshi zai ganshi a littafin sa a rubuce a wannan yinin ubangijin ka ba zai zalunci kowa ba aikin ka na alheri gaba ɗaya zaka ganin shi aikin ka na sharri da ka aikata shi ma gaba ɗaya zaka ganin shi wannan shine karshen wannan sura mai albarka zamu shiga cikin suratul adiyat سورة العاديات سورة مكية لتكي آيو يقول أبو مشاهد أبي الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير بام بسم الله الرحمن الرحيم الله مدوكاكين سركي والعاديات ضبحا العاديات جمع لنا عادية وان اسم فاعل من العدو من العدو كنا وهو المشي السريع شين التفية شين سوري دقوقا والعاديات أبن دا أكي نفينا دسو دوكي Allah na rantsuwa da dawakai zabhan lokacin da suke gudu suna shashika suna lumfashi suna kowa Allah na rantsuwa da yanayin dawakai lokacin da suke fita haka za su kai farmaki za a je jihadi fi sabilillah falmuriyat qadha almuriyat shi ma jam'i ne na muriya wanda muriya ismu fa'il ne min al-ira abinda ake nahi da shi fitar da wuta kenan Allah na rantsuwa da dawakai lokacin da suke gudu kofatan suna bugon duwatsu haske wuta na tashi kadhan matuka haske Allah na rantsuwa da dawakai lokacin da suka kai farmaki suna gudu suna shishika suna kuka irin na dawakai sannan yana rantsuwa da yanayin gudun su lokacin da kofatan suke bugon kasa da duwatsu wuta na kunwa sau da in doki na gudu cikin tsakuwa ko kasa zaka ga hasken duwatsu na gamuwa da kofatan shi wuta na haskawa falmugirati subha Allah na rantsuwa da dawakan da suke kai farmaki zuwa ga maiƙiya tun da sassafe bi ma'ana tun da farin safiya fa asarna bihi naqa wanda za su tayar da ƙura yayin da suka kai farmakin nan dan naqa shine gubar ƙura fa wasatna bihi jam'a kuma za su kai ma'abuta kansu jam'an a cikin dandazan maƙiya wannan sifa ce ta doki kuma Allah yana rantsuwa da dawakai kuma yana yaban dawakai da wanda suke kan dawakai da yin jihadi fi sabilillah so da doki na daga cikin khasiyya shi abu ne wanda yake yana da ƙarfi kuma doki bai san tsoro ba ina fata mun gane da a ce ana kai farmaki can ana yaƙi ana gumurzu ko wuta ke tashi a wurin in ka bigi doki zai kai ka har cikin ta ba zai sha da baya ba ina fata mun gane to yanayin yadda dawakai ke ɗaukan mujahidin masu jihadi na musulmi da sahabban annabi a kai farmaki wurin yaƙi kaga doki an bige shi ana tsara suka ya kai mutum cikin tsakiyar arna maciya don a yi gumurzu Allah ke yaban wanda suke yin aikin nan don shahadi fi sabilillah sai Allah yake yaban irin sifar doki da wanda ke kansu lokacin da suke kai farmaki dokin na shishika yana kuwa lokacin da suke kai farmaki tun da tsaye cikin taron kura kuma dokin zai kai su cikin tsakiyar makiya don a yi jihadi don a yi gwagwarmaya don ɗaukaka addinin Allah maɗaukakin sarki innal insan wannan shine jawabin rantsuwar da Allah madaukakin sarki yayi innal insana li rabbih lakanut lalle shi mutum li rabbih dangane da ubangijin shi da ya halicce shi lakanud mai yawan kafirce mu Allah mai tsaurin kai ne mai zai sa baka baka yi da'a ga Allah madaukakin sarki wa innahu ala zalika lashahid kuma lalle shi Allah madaukakin sarki ala zalika akan kafircin da kafirai suke yi lashahidun mai ba da shi da lika haka ko kuma ya kasance wa innahu shi kafirin da ke kafirce mu Allah ala zalika akan kafircin da yake la shahidun mai ba da shi da ni gobe alkiyama akan kafircin da yake aikata wa innahu li hubbil khair la shadid kuma lalle shi li hubbil khair dangane da san alkhairi san dukiya la shadidun mai tsananin san dukiya ga rawa ga san abun duniya afala ya'lam idza bu'thira ma fil qubur shin baya da masaniya cewa idan aka tashi wanda ke cikin kabarbaransu ai idan aka tashe su Allah zai saka musu ne akan aikin da suke aikata wa kanin su mutu wa husila ma fi sudur kuma aka tace abin da ke cikin zukata ko abin da ke cikin kirshi a ranan Allah zai fito da abin da ke cikin kirji na gaskiya da wanda bake gaskiya saboda Allah masani ne game da abin da aka boye a cikin kirshi inna rabbahum lalle ubangijinsu bihim game da su yawma idin a wannan yinin na tashin alkiyama la khabirun makwari ne makwararren masani ne game da dukkan abin da suke aikata kuma zai musu sakamako akan aikan da suke aikata ina fata mun gane wannan shine karshen wannan sura suratul adiyat za mu shiga a cikin suratul qari'a mai Allah ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية سورة القارعة سورة مكية تكيد آيوي قد أقوم شانها باب بسم الله الرحمن الرحيم ألا مدوك كنسر كيتي القارعة القارعة سونا يلي دلشكن سونا القيامة malamai suka ce ana ce mata alƙari'a mai ƙwanƙwasa kenan saboda a wannan yinin tana ƙwanƙwasa zukatan mutane da tsoro da firgici mal ƙari'a menene alƙari'a menene mai ƙwanƙwasa wa ma adraka bal ƙari'a wa ya sanar da kai me ake ce ma alƙari'a yawma yakunu nasu kal farashin mabathu ranar da mutane za su kasance kal farash kamar kwari mabasutun da aka yada su a cikin ƙasa za ga mutane ga sunan kamar kwari yadda ka san a kunna wutan nefa kwari sirrin caɓe ta gaba ɗaya haka ran nan za ka ga mutane da idan ka gobe na kaya wata kunul jibalu kal'ihil manfush a wannan yinin duwatsu za su kasance kal'ihil kamar gashi ko kaɗa manfush wanda aka nikita ko aka tace ko aka sarrafa fa amma min sakulat mawazinu amma duk wanda ma'aunayyansa sakulat suka yi yauni na aikin alkhairi fa huwa fi ishatin radiya to wannan yana cikin rayuwa yardadda ta hutawa shine gidan aljanna wa amma man khaffat mawazinu amma duk wanda ma'aunayyansa suka yi ƙasa ba su yi yauni ba ko suka yi sama ba su da yauni fa ummuhu hawiya wannan uwarsa ita ce hawiya hawiya ita ce wuta jahannam an ce masa ma'aifiyarsa ce saboda zai tattare ya koma matsugunnan shi cikin ta Allah ya shi min kare wa ma adraka ma hiya wa ya sanar da kai mecece hawiya Allah ce narun hamiya hawiya ita ce wuta mai tsananin ƙuna gaske kaga ashe muminai ko mutane gobe alkiyama za a musu hisabi ta hanyar auna ayyukansu da aikin da ka aikata za a zuwa auna shi kan sakiri na adalci sakirin da ba zai yaudari kowa ba gobe alkiyama yaunin ayyukanka na alkhairi zai sa ka tsira idan ya zama to ayyukanka ba su da yawan sai ka hallaka Allah ke shi mai kare Allah madaukakin sarki ya bujuro da mizan ma'auni da zai auna aikin bayu da shi gobe alkiyama mala'iku suka ganshi suka suka ga cewa wannan ma'aunin da za a auna sama da ƙasa da za ta mamaye su saboda girman ma'aunin sai suka ce subhanaka sarki ya tabbatar maka ya Allah wannan abun kuma me za a auna da shi sai Allah ce zan auna ayyukan wanda na so daga cikin bayina wanda ke nuna kaga ma'auni yana da mi yana da girma yana buƙatar ayyukan alkhairi masu yawa masu yaunin da za su yauna na shi ina fatan mun gane shi yasa hadisai da dama suka zo da suke nuna mana ayyukan da zamu aikatawa dan mu yauna na ma'aunin mu gobe alkhiyar Imam al-Bukhari da Imam Muslim sun fitar da hadisi daga Abi Hurairah Abi Hurairah yake cewa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzo Allah tsira da mutunci Allah tabbata a gare shi yace kalimatani khafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila ar-rahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim annabi ya ce kalmomi guda biyu sassauƙa ne suna da sauƙi ta hanyar firici da halshi suna da sauƙi akan halshi suna da yauni akan mizani sannan abun so ne a wurin Allah mai rahama Allah yana son su yana ƙaunar su wani kalmomi ne subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi azim wannan kalmomin na farko ba su da wahalar faɗi na biyu suna da yauni akan mizani na uku Allah na son su yana ya kamata a ce mutum yana yawaita faɗar su don ya nauyaya ma'aunin shi gobe alkaya imam muslim ya fitar da hadisi a cikin gantaccen littafin shi hadisin abi malikin al-ash'ari radiyallahu anhu qala yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzo Allah tsira da mace Allah su tabbata gare shi yace at-tahuru shatrul iman at-tahur tsarki yanki ne na imani walhamdulillahi tamla'ul mizan faɗa alhamdulillahi yana cika ma'auni mizani wa subhanallah faɗar subhanallah walhamdulillah da faɗar su alhamdulillah tamla'ani ma bainas samawati wal ard suna cike ratan abin da ke cikin sama da ƙasa na lada da yau ina ya kamata a ce mun mutum ya lazamci zikiri da ambatan Allah da zai sa hakan ya nauya ya ma'aunin shi gobe alƙiyam imamu ahmad ya fitar da hadisi a cikin musnad da isnadi mai kyau daga abdullahi dan mas'ud annahu kana yajni siwakan min al-arak wataran abdullahi dan mas'ud ya hau itaciya arak yana ciro aswaki akan ta wa kana daqiqus saqai sai kasance mutum ne mai shirilin kwabri kwabrin shi guda biyu shirili ne ba su da girma faja'alat ar-rihu takfa'uhu sai ga iska tana kada shi haka tana kada ibn ibn mas'ud saboda mutum ne baya da yauni kuma ga kwabrin shi kanana فضحك القوم منه سيمت أن سكهش لدارية سنة كلش فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النبي سيجي دمتان النام ممن تضحكون وكوكي مداريان قالوا سيسكة يا نبي الله يا مائكين الله من دقة ساقي منا داريان سبو قبرن عبد الله بن مسعود إن كان أنا نشلني فقال سيمن الله يجي رسول الذي نفسي بيده نارا إذا ألم دارين رينك هننسى lahuma afqalu fi fil mizan min uhud kun ga kafafan nan guda biyu nasa sun fi yaunin dutsen uhud a ma'auni gobe ta sharkaya saboda mutum ne na kirki mai dauke da alkhairi wannan kuburin nasa guda biyu da za a aza su akan ma'auni a ɗauko dutsen uhud a aza shi bangare guda su wannan kahon nasa za su rinjayi dutsen uhud ta fuskar yau saboda mutanen kirki ne mutanen alkhairi yana wannan da yana nuna mana mutum ya kamata a ce yana min tashi tsaye don yin ƙoƙarin nauye ma'auninsa ta hanyar ayyukan alheri ta hanyar azkar karatun alkur'ani da makamantansu ina fatan mun gani wannan shi ne ƙarshen wannan sura za mu shiga a cikin suratu takafur suratu takafur sura ce makiya da ke da ayoyi guda takwas biyan da yanci أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم bayan bismillahir rahmanir rahim Allah ya ce alhaakumut takathur alhaakumut takathur bi ma'ana neman duniya da tara ta ya shagaltar da ku neman duniya neman kuɗi neman matsayi da nuna isa da makamantansu alhaakum ya shagaltar da ku kowa so yake a ce ga abin da ya mallaka na dukiya kowa so yake a ce ga abin da kudin shi suka kai ya mallaki miliyan kaza ko ya kamo wani ko wucewa ne ko ya wucewa ne kowa abin da ya sha mashi kai kenan kuma shi ya shagaltar da shi hatta zurtumul maqabir ba ku ankara ba kuka nura sai ga shi kun ziyarci makabarta bai ma'ana kun mutu kun shagalta da duniya da abin da ke cikin ta ba ku tsaya kuka yi wasu ayyukan da za su amfane ku ba na alkhairi wanda za su zama to sanadiyar tsira ko gobe alkiyama har sai ga shi mutuwa ta zo ta riske ku an kai ku makamarta an binne ku kaga bai dace ba a ce mutum ya shagaltu da rayuwa ya shagaltu da nema ya shagaltu da tarawa bai tsaya amfani kanshi da ayyuka alkhairi ba har a ce ya zo ya mutu saboda zai tabe karshe kuma ya asara a wannan wurin ne kaɗai malamai suka ce aka ambaci sunan kabari a cikin alkur'ani gaba ɗaya ina fata mun gane wanda kabari darasi ne makabarta makaranta ce da ba ta magana ga duk wanda ya je can zai yi wa asu ya ɗauki nasiha yana da kyau ga mutum lokaci bayan lokaci ya dinga zuwa makabarta don ɗaukar wa'azi kawai ya kalli taron wanda ke kwanci a wurin tsakankanin wanda ya sani wanda bai sani ba ma'ikwanta mahukunta masu matsayi da marasa matsayi talakawa da masu kuɗi da makamantansu ga sanan dukansu kwakwance babu bambanci tsakaninsu kowa yana ciki yana karɓar sakamakon aikin da ya aikata kafin abin da shi kaga ai kabari ya ishi a matsayin wa'azi kuma kai da ka je wurin ka san ko yau ko gobe za a kai kawa nan ne makomaka nan ne za a zo a binne ka irin yadda aka binne wanda suka gabace ka hakan zai sa ka tuna ka gano matsayinka ka san me ya kamata a ce kana yi kana tanadi domin zuwa wannan makwanciya to da wanda ya aiki alkhairi zai iske shi a wannan makwanciyar tashi wanda ya shari kuma zai iska sharrin da ya aikata imamu ahmad ko imamu muslim ya fitar da hadisi hadisin abu huraira qala yace zaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya je makabarta a wata rana karshe annabi yace karshen hadisin fazurul qubur dan haka ku ziyarci makabarta fa innaha tudhakkirukumul maut saboda makabarta za ta dinga tana muku mutuwa ashe makabarta makabarta za ta na muku mutuwa zaka gano cewa gobe za a kawo ka nan ko taran nan nan kusa ibn majah ya fitar da hadisi da sanadi mai kyau hadisin abi hurairah yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzo Allah tsira da mutane Allah tabbata a gare shi yace zurul qubur ku ziyarci makabarta fa innaha tudhakkirukumul akhirah saboda su makabarta suna tunatar da ku gobe alkiyama suna tunatar da ku lahira imamu abu dawud shi ma fitar da hadisi da sanadi mai kyau an buraida an abihi daga babansa qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam manzo Allah tsira da mace Allah subhanahu a gare shi yace nahaitukum an ziyaratul qubur fazuruha da na hana ku game da ziyarar makabarta fazuruha a yanzu ku ziyarci makabarta fa inna fi ziyaratiha tadhkira saboda a cikin ziyarar makabarta akwai wa'azi da jan hankali zai tana muku mutuwa ke haka ibnu maja ya fitar da hadisi da sanadi mai kyau daga abu huraira qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko manzo Allah tsira da mace Allah subhanahu gare shi ko la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zawaratil qubur manzo Allah tsira da mace Allah subhanahu gare shi ya tsine ma mata masu yawan ziyara makabarta da wannan hadisin ne malamai suka ce bai halatta ba mata su yawaita zuwa makabarta amma dan jefi zuwa jefi kamar yadda aka ce maza su je zame musu wa'azi su ma babu laifi jefi zuwa jefi su iya zuwa amma same da makabarta wurin zuwan su kullum wannan bai dace ba kuma bai halatta ba so da galibi a wurin mata akan samu abin da bai dace ba ina fata mun gane mace za ta iya zuwa makabarta ziyarar waninta wanda ya mutu watakila ya yi shekara goma ma ko ishirin da mutuwa kuma in ta je a wurin ta mishi kukan mutuwa wanda zai iya faruwa ga mace dan mace ba ta kama da namiji ina fata mun gane kenan dai zuwa wurin makabarta da kabarra zai tuna maka ubangiji kuma ya zamanto kai koyi da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanda zaka je makabarta akwai addu'a ta musamman da musulunci ya koyar annabi ya koya mana idan muka je makabarta ga yadda zamu ci kenan idan ka je makabarta sai kai ma kai kokari kai wannan addu'a kuma yana da kyau idan ka je makabarta ka yi ƙoƙarin cire takalminka yadda za ka shiga tsakankaninka ba ai sai bayan akwai wata illa misali a ce akwai ƙayayuwa da kwalabe da wasu abubuwan da za su iya ji maka ciwo sannan ka iya shiga da takalminka duk da haka ka yi ƙoƙarin kana kiyayewa ba za kana taka kabari ba ina fata mun gane amma in wurin lafiya rauni babu wani ƙaya babu wani abin da zai iya ji maka abin da ya fi ka cire takalminka sannan ka yawo a cikin makamata so da waɗannan na kwance nan ne bilarsu nan ne salonkinsu kuma bai dace ba ka shigo mutum salonkin shi da takalmi ko ba ka ba baya daga cikin girmamawa ka shigo wurin ɗakin mutum inda yake ji da shi wurin karɓar baƙi ka shigo da takalmi a ciki ko zai ji daɗi kaga baya daga cikin laifi to su ma makwantai wurin nan nasu nan ne matarbarsu nan ne wurin su da ake zuwa ziyararsu kenan bai dace ba a ce ka shiga da takalmi sannan idan ka shiga abin da ya kamata kai ka musu addu'a ta gaba ɗaya mu akwai kuma wani naka misali ma'aifi ko ma'aifiya ko wani makonsance kana ya keɓance shi ka je ka roƙa mashi Allah madaukakin sarki sannan ka game su gaba ɗaya da addu'a Allah ya ji kansu Allah ya gafarta musu in baka yi addu'a ma ma kai kamar haka Allah ya ji kansu Allah ya gafarta musu Allah ya sa san huta nan kamar su kama haka amma yana da kyau a ce kai ma ka harrace wannan hadisin da yadda annabi ya koyar yayin da zaka je makabarta dan ka kiyaye sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kasance cikin da za su samu amfani wannan sunna kenan Allah maɗaukin sarki ya ce tara dukiya da makamantansu sun shagaltar da ba ku farga ba har sai da kuka samu kanku kun mutu an sa ku cikin kabar kalla saya alamun kalla tsawa ce a gare su saya alamuna da sannu za su sani da sannu za su san cewa sun ɓata lokacin tsoron tara dukiya sun ɓata lokacin tsoron neman wasu al'amuran da ba za su amfani su gobe alƙiyama kuma kalla saya alamun sannan bar su dai za su sani ko ثم كلا سوف تعلمون كلا كلا كلا سوف تعلمون da sannu za ku sani ثم كلا سوف تعلمون sannan da sannu za ku daɗa sani kalla law ta'lamun ilma al-yaqin kalla barsu dai a matsayin tsawa ne akan irin wannan masu wannan halin law ta'lamun ilma al-yaqin da a ce kun sani sani na yaqini da babu kwankwanto ko shakku akan shi da kun gano ƙoƙarin tara duniya da zai sa kamantar da lahirarka aibi ne da ka gano inda yin haka da baka yi haka latar wannan jahim wallahi za ku ga wutar jahannama ido da ido sun malatar wannan ha'aina da yaƙin sannan wallahi za ku ganinta gani gaba da gaba na yaƙini wanda babu kwankwanto game da haka sun malatus alunna wallahi za a tambaye ku yau ma'ibin a wannan yinin na tashi alkiyama anin na'im dangane da din ni'imar da Allah ya maka duk abin da Allah ya maka na ni'ima da jin daɗi gobe zai tambaye ka akan wannan ni'imar shi yasa ka shirya amsa da zaka ba Allah madaukakin sarki akan ni'imomin da ya maka nan kuma ya kamata mu dakata amma na faɗa daidai Allah ya samu samu lada mu wanda mu kuskure Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi